إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta ranar lahadi ta ranar litini daren talata yau shida ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 23 ne ko da hudu 20 da nawa ne yau 23 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai min wasayar salaf da shabab wannan shine littafin da muke karatunsa a matsayin daura kuma insha Allah ta'ala a wannan zama na uku muna kyautata mu Allah zato za mu kammala littafin insha Allah ta'ala babba abin da ya kamata ya zo a cikin rayukanmu shine kawai abin da ake karantawan mu shirya mu zuciyarmu za mu yi aiki da su ta yanda dishin fudan da aka yi a baya sun riga sun kunshi duk kusa abubuwan da za mu je har zuwa ƙarshen littafin fatanmu da wannan littafi ya zamto matashin da yake ajiya ba shine a yau ba ma'ana wanda yake da rauni a baya yanzu ya koma mai himma wanda la'alla yake cikin tarkon zunubai na shedan to ya himmatun matuba da komawa mutum nagari a sauran rayuwarsa babba abin da muke roƙon Allah shine ya sa ƙarshen wannan zama muna cikin wanda za a ce da mu ku tashi an gafarta muku amma da munanan ayyukanku sun koma kyawawa Allah ta'ala ya ji kan wanda suka riga mu daga cin yan uwa mu musulmi mazansu da matansu yan uwa alwasiyatu sadisa wasiya ta shida ita ce wasiyar da zamu tashi akanta malam yace wa min wasayat salab lishabab yana daga cikin wasiyoyi da magabata suka yi ga matasa ma jaa an uqbati bin abi hakim abin da yazo daga uqba dan abi hakim ana masa alkunya da abul abbas daga kasan sham yake malami ne babba cikin magabata daga kasan sham ya rasu hijira tana da shekara 141 kenan tabi'i ne shi Allah ji kansa da rahama yake cewa kunna najlisu ila aun ibn abdullah fa yaqulu lana mun kasance muna zama a wurin auni dan abdullahi sai yakan ce da mu ma'asharar shabab ya ku dandazon matasa ƙadra ainihin shababa ya mutun mun faga matasa suna mutuwa ‘yan uwanku in ka je makabarta za ka ga tarin kaburbura wanda za a ce maka na matasa ne ba a jira sai da suka tsofa ba sai ce to mun faga matasa da ƙuruciyansu da karsashinsu a gaba ma za ku ji wani magabacin da zai ce matasa masu suka fi kowa mutuwa a duniya ya ce to mun ga matasa suna mutuwa fama yuntazaru bil hasidi to dama me ake jira ga abinda shukan da ta isa girbi idza balagal minjal a yayin da ta kai zuwa ga magirbi ai idan magirbi da shukan da ta riga ta kai girbi ba abinda ke saura in banda a girbe ta waya musu lihiyatahu yana fadin haka yana shafa gemunsa ma'ana fa kowa ya shirya to Allah ka ba mu ikon shiri da abin da kake so kuma ka yadda da shi malai ce muraduhu rahimahullah abin da yake nufi Allah ya masa rahama a cikin wannan magana nasa anna man balaga hadha sinna lallai duk wanda ya kai waɗannan shekaru hana lahu an ya an yuhsada lokaci yayi da za a iya girbe shi a neme shi a rasa shi a ban kasa to ai wannan bai zama abin mamaki ba wani ma ba akan yi barin shi zo duniya ba rai ba wani akan cika masa halittar tab zai zo duniya ko kuka bai taɓa yi wani zai kuka kuma ya koma wani ya fara rarrafe ya koma wani ya haƙura yana tatata ya koma wani haka nan kowa da irin hikiman da Allah ya ƙaddara mishi haka li'anna zar'a mala yace domin ita shuka fa ila tamma in ta riga ta cika hana hasaduhu to lokacin wato girbin ta yayi ai fa ma za ba'da tamam illa nuqsan duk abin da ya cika tab to raguwa zai ah ba ce in ganga ta zaki me zai faru ta tafashi to mu dai ba mu ganga ko wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la yawa in ka gama haddan qur'ani tsaf maraji'a ta zauna to shikenan ka samu burgamin kwanci a kabari cikin rahama in ka zamto mahaddacin qur'ani to ka taka matsayi mai daraja ko Allah ka ba mu haddan littafin ka wallazi kabura aidan hakanan duk wanda ya girma yan uwa musulmi shekaru suka tarin masa to ya sani janat maniyatahu mutuwarsa ta zo kusa da shi almaniya huna ma'anahu almaut janat maniyatahu to mutuwarsa ta zo kusa da shi fa zakara lahum zalika wannan magabaci Allah ya masa rahama ya ambata ma matasa wannan ne liyunabbihahum domin ya fadakar da su ya ja hankalinsu Allah ya tarral insan ta yanda kada mutum ya rudu bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umri saboda yana ganin wani wanda aka tsawaita masa rayuwa kar mutum ya rudu dan yaga wani yayi tsawon rai ya dauka shi ma zai yi tsayi din imamu imamu tirmidhi ne ko wani malami ne a tazkira fi umuril mauta wa ahwalil akhirah imamu tirmidhi ne ko a mukaddiman littafin ya kawo cewa duk mutumin da ke yawan tuna mutuwa kyautansa takan yi yawa rowan shi yakan yi karanci sannan ayyukansa sukan taru na alkhairi ba tare da ma san ya tara su to shi yasa rahama ne ma kaji ana gaya maka irin wannan a faɗa ma irin wannan ya fi ma alkhairi fiye da aitaccika maka burin duniya ai ta cika maka burace-burace na duniya ga hadisin cikin riyadus salihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zana masahabbai layi ruba'i layi mai square na gida hudu yace da su kun ga wannan square da na zana muku kwatankwacin fadin rayuwar dan adam kenan sannan sai rinka zana wasu layuka daga sama zuwa ƙasa a cikin wannan box din yace kun ga waɗannan layuka suka ce yace to matsalolin rayuwa kenan in ka fita ɗaya sai wata ta tare ga da kana ƙaramin yaro kai dai a sai maka keke kawai ko me za a rasa a duniya za a baka keke duniya ta zauna lafiya da kayi keke duk abokanka sai su zama masu keke ana nan sai ka fara ganin to yanzu kuma ya kamata ka samu 5 credit a ce kana da ko yan roba roba din nan ta kara yawa kana kaza kana kaza rububun ka shiga jami'a shine damuwarka mutum ya gama ya fado labor market a gama mutum sai ga to ayin da ya kamata a ce akalla kana da mata kana da sana'a kana da kaza kana da kaza matsaloli dai kenan ana cikin haka wannan ya fado wance ya fado ana cikin haka wani ya gamu da rashin lafiya ya jinya ya dade kuma ya warke tashi ya ci gaba haka rayuwar take to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ja musu layi mai tsayi daga farkon box din har ya wuce bangon karshe nashi yace kun ga wannan zanen kuma da ya fice daga cikin wannan akwatin suka ce eh yace to buri kenan burace buracen nan adam ana cikin buri kuma ga rayuwar ta kare sai dai mu ce ji an datse karshen rayuwar burace burace ba su gare ba to shi yasa ana gaya maka irin wannan akalla burinka koda za ka yi shi zai zanto a cikin alkhairi ne Allah ya dacar da mu to shine malam da ya kawo yace kada mutun ya rudo ga wanda aka tsawaita musu rayuwarsu li anna kaseeran minan nasi domin da yawa daga cikin mutane yaktarru indama yara ba'dul mu'ammirin mutun kan rudo a lokacin da ya ga waɗanda aka aka ba su tsawon rai suka rayu tsayi mai yawa wa yadhunnu har mutun ya rinka tsammani annahu sayablughu min al-umri mithlahu ya rinka tsammanin shi ma zai tsawon rai ya dauka kila gidansu ana gadan tsawon rai ai kakansa wani da kakansa na gari kaza ma an ce yayi tsawon rai sai dai 120 140 to shi ma zai share kafa kalla kila zai tsammaci 90 zuwa sama shi ma ya rufa 100 a'a Allah bai shawara da kai sanda zai kawo ka ba ba kuma zai shawara da kai domin tafiyan ka ba shi ya riga ya ce da kai imalu fa sayarallahu amalakum kawai ku tashi ku yi aiki da sannan Allah zai ga aikin wanda ya ga alkhairi falyahmadillah ya gode ma Allah wanda ya ga abin da ba alkhairi ba Allah ka tsare mu Allah ce fala talumanna wala yalumanna illa nafsa kar mutun ya zargi kowa idan ba kansa ba Allah ka sa mu yi guzuri na alkhairi malai ce to mutun yakan rudi da wannan fayu farriqu fi kathirin min al'umuri sai mutum ya rinka yin sakaci a cikin da yawa daga cikin al'amuransa wa yusawwifu har mutum ya rinka jinkiri na zanyi zanyi shine at-taswif wa yu'ajjil ya rinka jinkirta ya rinka jinkirta ayyuka da ya kamata yi wannan taswif din ko yana da matsala jinkirin aikin alkhairi aikin yau ka kai shi gobe ko ka rinka zanyi zanyi zanyi zanyi yana da matsala matsalolin shi akwai manya akwai kanana kai dukansu ma manya ne daga cikin matsalolinsa yakan sanya ko a gidan aljanna wani ya fi ka matsayi in ka bari aka riga ka aikin alkhairi kai jinkirinsa to wani kan shiga gaban wani ku kalli hadisin a ya sunan shi sabaka bi ha okasha hadisi okasha bin muhsin ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labarin yanda za a shiga aljanna okashe daga hannu yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam roƙa min Allah ya zama a cikin sa yace kana cikin su cikin mutum 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba daga hannun da yace roƙa min Allah yace kana cikin su da sauke hannun shi wani daga yace da ni ma yace ai ya riga ka jinkirin nan ta daga hannu da saukiya wani ya samu tabbas wani shi ma yana da tabbas din insha Allah tunda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an amma wanda ya samu certificate din sa mai security tun anan da sauri to kun ga wannan fa cikin ayyuka alkhairi kenan sannan ku karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir cikin suratul Furqan za ku ga fadin sa da ya kawo tafsirin wa yau mai abdu zalimu ala ya daihi ya ƙuli ya laita ni takhasu ma'ar rasuli sabila ya kawo magana ukubatu bin abi mu'ayyid ukuba abokin abu jahal ne abu jahal kuma ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cutar wanda bai koyi ga kowane musulmi da ya san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ukuba da abu jahal suna ganiyar cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu jahal ya tafiya da ya tafiya sai uba yana yawo a cikin gari ya zo wucewa sai ga annabi sallallahu alaihi yana koyar da sabbai a masallaci sai tsaya daga can baya yana saurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli fuskansa sai ga alaman nadama da ratsawan magana ta shiga zuciyarsa dama ita gaskiya tana da haske shi ne annabi sallallahu alaihi sai ya kira shi yace babu mamaki kake musulunta saboda makiya da kaga sun yi mana rina to in dan wannan ne ka san da sani zamu yi galaba a kansu ba mamaki kaƙi musulunta saboda kana ganin talauci da ya dabaibaye mu ya ce indan wannan ne kake ja da baya fata hina nan zuwa annan sulasu ya gaya masa maganganu masu kama rai sai ya ce masa kai imani buɗan bakin ba sai ya ce da shi wallahi gobe zan zo in musulunta kafin gobe sai ga abu jihal ya dawo daga tafiya da abu jahal ya zo ya rungume shi ma'ana aboki ya daɗe bai ga aboki ba sai ya sa hannu ya tunkula abu jahal ya ce inni atafakkaru fil islam ni yanzu duk tunani na kawai na musulunta ne shirye-shirye na na shiga musulunci sai ya rike shi sai ya ce mai ina maka kuji kafiri ina maka rantsuwa da abotan da ke tsakani na da kai kun ga shi yasa za ka yi abota ka yi abota da mutumin kirki in ka kuskura ka kaunaci wani da sunan abauta ba mutumin kirki ba wallahi kowa ya kai sai ma tasiri a rayuwa ya ce ina maka rantsuwa da abotan da ke tsakaninmu ya sumbaci bayan hannun shi ya ce za a yi maka dariya kai da kake da mulki kuke da jama'a kuke da kala ƙarshe ɗan kun san tarihin wanda ya je ɗaura ma'annan sallallahu alaihi wasallama jini mahaifar dabba da jini yana sallah to uba ne shi aka saya wannan aikin sai da ya dawo ji duk duniya ba wanda yake jini kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to karshe haka aka je yaki su kuma sahabbai dama yan halas ne su duk wanda ya bakanta ya cutar da annabi ana zaman lafiya to kar ya data rincabe kuma su yi artabu da shi a ƙarshe dai a takaice wani daga cikin sahabbai ya sare shi da makami ya faɗi ya mutu take yake a wurin abin mamakin shine yana mutuwa a lokacin da ya mutu kuma ya kumbura wanda a ɗabi'an mushe yakan ɗau lokaci kafin ya kumbura bayan an gama yaƙi kafirai sun zo za su rufe shi duk in suka kama gaban jikin shi za su ja su sa a rami sai inda suka kama ya yage daga jikinsa haka suka rinka ɗiban ƙasan da ke gefen shi suna mayarwa a kan shi wannan ne kabarinsa bayan an gama annan sulasallam ya zo ya tsaya kan kabarin shi aka ga yana zubar da kwalla sai ga wahayi yana sauka wanda shine dalilin sauka waɗannan ayoyi kamar yadda kuka duba cikin tafsirin Imam Ibn Kathir ya kawo cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaftu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila a takeice ayoyin suna nuna duk wanda ya riki wani a matsayin masoyi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sunna annabi ba ba mutumin kirki ba to ra'al kiyama zai ciji hannunsa yana cewa kai can shi ina ma da bai riki wani ba kun ga ayan ta sauka akan Abu Jahal da Uqba amma sai ba a kawo cewa laitani takhaftu aba jahalin ba sai aka ce fulan saboda an ma har zuwa ran alkiyama inda zaka riki wani ka so shi ba dan Allah ba to zaka yi nadaman sarayyarka da wannan mutumin ya ce ina ma kai can shi da ya riƙi annan sulasula a matsayin tafarkinsa kaga ashe wannan ni'ima ce ta sunna ni'ima ce ta riko da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan Allah ya baka sunna baka gode ba ba abinda za a baka ka iya gode ma Allah duk abinda kake hange annabi sallallahu alaihi ya faɗa alkhairi na ƙarshe na cikin wannan addinin alkhairi na ƙarshe na cikin riko da addini duk abin da ake nema na alkhairin duniya da lahira an tara maka a cikinsa saboda a bisa harshen da baya karya bai faɗin san rai yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk mutumin da Allah ke san shi da alkhairi in dai sunan wannan abin alkhairi a wurin Allah ba a wurin 'yan duniya ba to addini Allah zai baka don haka in kaga Allah bai baka son addini da son tsayuwa akan addini ba ka sa hannu aka kai kuka kuma kai maza ka koma ka bi masu addini ka zama a cikin su saboda dukkan alkhairi yana tare da irin waɗannan mutanen ila an yarisa Allahu al-abda wa man alayhi Allah ya sa mu yi karshe mai kyau to shine malike cewa kama kila kaman yanda mai mawaki ne mai hikima yake cewa yu'ammaru wahidun fayugharru qauma wa yunsa man yamutu min ash-shababi wani kan yi tsawon rai a cikin mutane har wasu su ruɗu da shi su manta akwai mutuwa kusa da su har wanda yake a cikin matasa ya manta cewa akwai mutuwa a gabansa wannan yakan faru a cikin matasa don haka sai a yi hattara wafil ma'ana wafil ma'ana nafsuhu wafil ma'ana nafsihi ja'a anil hasan al-basri haka ne daga cikin ma'anan wannan akwai abin da ya zo daga الحسن البصري الله تعالى يمس رحمه أنه قال ذات يوم لجلسائه الحسن البصري وترانيك فدي قعبو كنن زمن سيك وكان فيهم شيوخ وشباب a cikinsu akwai dattawa wannan da shekaru ya nutsa akwai kuma matasa masu karsashi da jini a jika alhassan albasari yake cewa da su ya mashara shiyo ya ku taron dattawa waɗanda allah ya ba su shekaru ma yuntazaru bizar'i idza balaga me ake jira da shuka idan ya kai makura ya rika ya yabanya qalu sai waɗannan dattawa suka ce alhasadu ai ba abin da ya rage ma shuka idan ta rika sai dai girbi qala sai ya juya kuma ya ce ya ma'asharar shabab ya ku matasa kun da ji amsan dattawa ko to kuma ku sani inna zar'a shi fa shukan da ake magana ma'ana ku kenan matasa da kuke tasowa qad tudrikuhul ahatu qabla an yabluga akan samu ta na rashin lafiya ya kama ciwo ya kama gona ko shuka ta yanda ba ma zai kai girbin ba gonar ta kone gaba daya bata kai matsayin a girbe ta ba ko kuma ta halaka gaba dayanta ko ta lalace ma'ana kakku yi tsammanin har sai kun kai lokacin da su waɗannan suka kai wanda ya zamto muku wa'azi mala yake shari yake cewa fayan bagi lil muslim don haka nan ya dace ga kowane musulmi an ya kuna halihu kama ja a fil asar ya kasance halinka a koda yaushe kamar yadda ya zo a cikin wannan asar din ne da hadisi ko magana ɗaya daga cikin sahabbai ablabin abbas ko ablabin mas'ud da yake cewa idan amsaita idan yamma ce maka fa ka ganka yau da yamma lafiya lau falatan tadris saba kakkai tsammani kai dako zaka jira wai za a wayi gari tare da kai ba lallai bane wa idza asbahta in kuma ka kai waɗanda za a yi safiyan da su falatan tadril masa kakka tsaya jiran wai dole za a yammaci da kai a'a akwai ran da za ta fito rana kafin ta faɗi mumun kwanta akwai randa kuma za a kwanta sai dai wasu kuma su tashi kai kuma ka daga har sai dan da za a ce da kai yawma yaqumun nasu li rabbil alamin babban fatan dai a kwanta da alkhairi qala ibn al-jawzi rahimahullah ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yan uwa yake cewa yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut ya zama wajibi ga dukkan mutumin da bai san lokacin da mutuwa za ta yi masa abke babu shiri ba an ya kuna musta'iddan to ya zamto cikin kimtsi da shiri kuma ai ba wanda ya san sanda mutuwa za ta zo ko fala tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi abdin tamut ba wanda ya san yaushe ne tafiyar shi shi yasa sabanin sallallahu alaihi wasallam kaga suka take totar din aikin kwarai suka yi al'ilmun nafi wal'amalin salih al'ilmun nafi suka san addini al'amalin salih shi ne aikin da ya haɗa abu biyu a waluha al'ikhlas aikin da aka yi domin Allah sannan kuma ne aka yi shi a kan sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne al'amalin salih al'amalin salih dukkan aikin da aka yi don Allah kuma aka yi yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi saboda akwai wanda suke aiki don Allah ma ba su bi hanyar shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ma matsala ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ka azurta mu da waɗannan sifofi biyu to shine malam ibn qayyim Allah ji kansa da rama ya gaya mana nace wala yaktarra bi shababi kada mutun ya rudi da samari wasiha da kuma lafiya fa inna aqalla man yamutu al-ashkhas to kun ji magana shi ibn qayyim ne ma ya fada yake cewa waɗanda suka fi kowa karancin mutuwa fa dattawa ne in kana tattara wanda suka mutu da yawa zaka ga masu yawan shekaru su ne ba su da yawa wa aktsaru man yamutu ash-shubban wanda suka fi kowa yawan mutuwa ko matasa ne haka ne yawanci wanda ke iya tuka daga mai tuka mota daga Maiduguri zuwa Lagos dan shekara 80 ne eh wanda ke iya zuwa ya fatauci ya daga buhun masara ya yawon cefane ya kasuwa akan hanya ya je kasuwa kaza ya ci kasuwa kaza ya ci ta alhamis ya ci ta lahadi dan shekara 75 ne matashi ne galibi in ka ji an ce an yi hatsari motar shanu ta faɗi mutane da yawa sun mutu da yawa suwaye a ciki matasa ko tsofaffi waye ke iya kada sa matashi a nan injiniya ce anguwan shanu akwai da ya buge sa da hannunsa sai dai a yanka in yadda kisa sai dai a bi shi da wuka Allah ya sa mutumin kirki ne ya Allah a amfani da shi inda Allah yake so to shi ne sai mala ya ce wani haza yan daruman yakbur wannan ya sa wanda shekarunsa suke yawa yakan faɗi wa shahidu zalika annaka idan nazarta fil usra abinda ke zama tabbaci na shaida akan wannan shine idan kai tunani kai dubi zuwa ga family fasatajidu al muammirina illa zaka tada wanda suka fi kowa shekaru a familin ku sune yan kadan yara sun fi yawa an je yawon sallah ka kalla da kyau zaka gani da tsofaffi da yara suwa suka fi yawa a familin ku imam suwa suka fi yawa eh yara na ga hotonka da tsofaffi ne shi yasa na tambaye ka yana da kyau Allah ya muku albarka to wannan shine malai fada cewa aktaru man yamutu yakunu fil marhalati shabab wanda ko suka fi yawan mutuwa lakatar da su a matakin kuruciya ne aw tufula ko kuma yarinta ma na kasa al wasiyatu a sabiya na sabiya ne to mu tafi da gudu al wasiyatu sabiya yan wa musulmi wasiya ta bakwai ومن وصايا السلف رحمه رحمه الله للشباب rahimahumullahu lishabab daga cikin wasiyoyin da magabata suke ga matasa ma jaa an qabus bin abi abi abi zabyan ko wannan abin da yazo daga qabus bin abi zabyan kala yake cewa sallaina yawman khalfa abi abi manene zabiyana salatal ula mun yi sallah wata rana a bayan wannan babban malami sallah asubahi wa nahnu shababun a lokacin muna matasa kulluna min alhayy dukkaninmu daga wannan yankin da aka yi mana masallacin yake illa almuazzina in banda ladani mai kiran sallah fa kulluna min alhayy muna cikin da'irar rayuwa na samartaka illa almuazzin in banda shi ladanin fa innahu shaykhun shi ko ya tsufa dattijo ne falamma sallama lokacin da ya idad mana da sallah ya sallama iltafata ilaina sai ya juyo zuwa gare mu summa ja'ala yas'alu shabab sai ya dora yana tambayan matasa ya rike wannan ya ce man anta wane ne kai man anta kai ma wane wane ne kai ya sunanka falamma sa'alahum a lokacin da ya gama tambayar su sunayensu qala ala wajhi al-hass wa tashjii wa tanshid lahum wa tanshid lahum sai ya tambaye su da mun ya kwadaitar da su ya karfafe su kuma ya sa cikin nishadi ma'ana sai musu tambaya me sa karsashi da karfafa gwiwa yake cewa innahu lam yub'ath nabiyyun illa huwa shabun ya ku matasan da muka gaggaisa albishirinku ba taɓa aiko na annabi ba face wannan annabin matashi ne bana kun ga za su ga suke da gari ya ce annabi duk dauka ga aiko matashi ne walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa shabun kuma babu wani mutum da aka ba ilmi mafi alkhairin ilimi face za ku ga sanda ya tara ilimin na a cikin samartaka ya tara su fanabbahum ala iktinami khairiyati shabab dan haka sai kwadaitar da su akan su ribaci riban kuruciya wa barakatahu da albarkan dake ciki wa annaqul fursa kuma su sani cewa kuruciyar nan wata dama ce al'azima mai girma litazawwudi wanda ake yin guzuri a cikin ta wa tahsil kuma ake samu abin da ake samu domin a ci gaba da rayuwa cikin aminci Allah ka sa mu dace wastiglalun nashab kuma kuruciya lokaci ne da ake ribatan wannan karsashi din walquwa da karfin da ake samu ya zanto an sa shi a wurin da ya dace alwasiyatu thamina wasiya ta sakwas malai ce ma rawahul imam ahmad Allah ji kan manya abinda imam ahmad bin hanbal ya ruwaito fi kitabihi a cikin littafinsa da ya masa suna alwara'u an abdul wahhab daga abdul wahhab as-saqafi rahimahullah qala yake cewa kharaja alaina ayyub ayyub ya fito wurinmu ai yana nufin ashaktiyani ashaktiyani ko rahimahullah Allah ya masa rahama faƙala sai ya ce da su ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa don Allah ku ji wannan magana kai ka ce a cikin mu yake yanzu ihtarifu ku yi sana'a ku tashi ku yi sana'a kar ku zauna babu sana'a لا يحتاجون إلى أن تأتوا لا تحتاجون إلى أن تأتوا أبواب هؤلاء كي كجالا يأكون نما غنى كجالا يأكون نما قرئتا زينارياج يا معشر الشباب يا كوما تاسا اشترفوا كي سناء كفي ما زوني كركي زمن بنزا هو متانا بنزا بني لا تحتاجون باكو دبكاتوا أن تأتوا أبواب هؤلاء كلنك زوا قبوبين ولنجر a ma use and dump a mori ƙuruciyarka a yi bangan siyasa da kai kuma a watsar da kai ran da aka samu kujeran ko hanyar gidanka ba sai an walakanta ba ma za ka bai ba ka isa ka isa ma to ba haka ku ƴaƴa ne da haka ku yi sana'a kuma na gaya muku a fara daga ƙarami zuwa babba duk wanda kuka gani a sama daga ƙasa ya hau ba abin da wani ke da shi wanda kai ba za ka iya yin shi ba babu shi babu shi ba ku bukatan sai ka je ka wulakanta kanka musamman Allah ya baka Qur'ani ya baka hadisi ya saka a wannan tafarkin in ma kana karkashin wani gaya ma zuciyarka wucin gadi ne wata rana zaka zama da kai ma zaka haifu kamar yadda kowa ke haifuwa ka nemi sana'ar da zaka yi ko dan wane ne kai kuma ko babanka wane ne kai sana'a alal aqalli ka roki Allah bayan ka dage kuma kai addu'a ni duk wani mutum mai addini ko na san shi ko ban san shi ba ina roƙon Allah ta'ala ya mishi wasu arziki guda biyu na farko Allah ya sa shi ne wanda zai rinka ba wani ba sai ya jira an ba shi idan bai da abin da zai ba wani ya Allah kakkasa a cikin walakanci da tozarcin da sai ya jira wani ya mishi tukuna saboda duk sanda kaga mai addini kaga mutum mai tsada a rayuwa kuma in son kaga sunna ta gaskiya ne baka so kaga wani mai addini a walakance baka so saboda ka san waɗannan hum ahlullahi su ne suke ɗauke da saƙon da annabi ya bari a ban ƙasa don haka don Allah matasa kar mu wulaƙanta kanmu mu yi sana'a mu koya kuma kar mu sa mu kanmu ƙarya ta rayuwa kar mu sa in yau dako zan yi in ɗora buhun shinkafa a kasuwa in samu jarin da zan zo in fara tireda in daukan ma kaina zan yi wata uku ina daura buhun shinkafa a kafaɗata. amma na san a wata ta hudu kuwa zan aje shi in Allah ya yarda sai dai wani ya dauko ni kuma ya kawo bakin shago na haka ake yi haka ake yi kuma wannan zai sa zuciyarka ta rayu ba mataccen zuciya ba ba mu bukatar mataccen zuciya a cikin matasa ba mu bukatanta karka rinka kallon wani ya zama kaza ala ba mu rai da lafiya rana ba ta karya sai dai uwar iya ta ji kunya ba da ya zama ba madalla ala sa alkhairi a cikin abin da ya zama mu ma za mu zama wallahi wallahi za mu zama sai ne Allah ya bashi kuma shi muka dogara gare shi kuma ce ce mu nema kuma muna nema in ma Allah bai baka duniyan ba zai musanya ma da arzikin da ya fita mafi karanci ya baka wadatan zuci kuma ba zai bar zuciyarka ta mutu ba kuma wallahi duk mai mutunci ya san kana da mutunci duk wanda ya kana neman na kanka ya san kai abin mutuntawa ne to gashi nan magabata na gaya mana mu yi sana'a ba mu bukatar mu saci dukiyan wani ba mu bukatar mu zama yan kwace ba mu bukatar wani ya rinka walakanta mu saboda yana da kazantar duniya alhalin Allah ya sa Qur'ani da hadisi a kirjin mu inda wanda ya cancanta a bishi ɗalibin ilimi ne sai dai ba za mu girman kai ba ba za mu yi alfahari ba amma kuma ba za mu kai kanmu inda za mu walakanta kanmu ba in ko ba ka so a walakanta ka so ka dogara da kafanka ka tsaya da kafanka kar wanda ya ga ka kwankwasa kofarsa wai ka zo mai maula shi awa ne zalika bi anna allaha maula alladhina amanu allah shine majibincinka nema a wurin shi dage ka yi allah zai baka iya abin da ya raba maka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya sa mu dace malai ce an ya kuna lishabi ma a tasirihi lil'ilm ai abinda ake nufi tare da matashi yana neman ilimi sannan a samu kuma tare da shi hilfatun wata sana'a ya biha wanda yake nema da ita malan dukiya wa rizqan da arziki yunfiqu bihi ala nafsihi wanda zai amfani da wannan dukiyan ya makansa hidima wa fi ma ba'd sannan abin da ya saura bayan ya hidimta wa kansa ahlahu ya hidimta ma iyalansa wa waladuhu da ƴaƴansa kai da iyayenka masu kansu har da iyaye ko su ma ai musu wa Allah ya kuna alatan kuma kada matashi ya zama mai buƙatuwa ma'ana faqir kar ya zama mabukaci alal akharina a wurin wasu ko za ka bugata a wurin wasu ya zamto na wucin gadi ne kana da yadda kake tsarin wata rana ka tsaya da kafanka ka tsaya da kafanka ko suna baka da jin daɗin rai kai musu godiya ka maida musu kuma a zauna tare wato daga cikin abin da yasa sahabbai suka yi daraja shine su ba su nuna bukatuwarsu ga abin hannun mutane shi yasa sahabi yake da saukin mu'amala kuma shi yasa dole a so shi in baka matsa ma mutane da ba ni ba ne ba su gundura da kai ko ba su gajiya da ganinka amma wallahi ko mahaifinka ne ka matsa mai da bani bani wata rana sai ya ce wai kai kullun da ake kwana a gado kuma bai yi laifi ba saboda Allah ne kadai ba kure shi da tambaya shine kadai wanda ba tambaye shi ba yake fushi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya samu dace wa Allah ya kuna alatan alal akharin hatta la yahtaju idza kabura an yadhhaba ila fulan ta yanda har ba za a wayi gari lokacin da girma ya kama ka baka iya neman ba a ganka kana zuwa wurin wani au ila fulanin ko zuwa wurin wani mutum li talabil ma'awana wurin neman taimako wal musa'ada da agaji ka ce a Najeriya malamin yake ko can fashin da yake rayuwa fa akwai inda fan an baka ma sai ka ce ka hakura a madina ya rayu har yanzu yana can bai taba ganin dauke wutar lantarki ba kilan ka tambaye shi Sheikh Muktar Shankidi babban malami a jami'a aka yi mai fatawa game da TV satellite wani abin nan tace ma shahidtuhu qat kaifa afti alayk ban taba zama ban da lokaci ban taba zama ni na kalli TV ba ya zan muku fatawa kan shi ku je ku tambayi mai kallo yazo ya ga ɗaliban Facebook malam karfe biyu dare za ka ne ga mutum online kuma duk inda ɗaliban ilimi suke bai sallama ko ina ke ohu Allah ya fi wa abrakun risk mafi albarkan arziki yan uwa musulmi wa anfa'uhu kuma arzikin da yafi kowanne amfanarwa wa atyabuhu wanda yafi kowanne daɗi a rai ma kana min kasabil yad shine arzikin da aka neme shi da hannu da gumi Allah ya muku albarka a sana'o'inku da mu baki daya alwasiyatu tasi'a wasiya ta tara yan uwana wa min jumlati wasaya salab lishabab daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi ga matasa ma ja an ja'far abin da yazo daga ja'far qala yake cewa kana thabitun albunani rahimahullah thabit albunani ya kasance yakhruju ilaina yana fitowa wurin mu wa qad jalasna fil qibla alhalin mun zauna muna fuskanta alqibla fa yaqulu sai ce da mu malakila suna jiran sallah kenan ko sai ce da su ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa hiltun baini wa baina rabbi na yi mafarki tsakanina da ubangiji na an asjuda lahu cewa zan yi ma Allah sujada in bauta mishi ma'ana yana nuna musu zama masu yawan mai sujada da bautan Allah wannan ma'ana wannan abin da kuke yana da kyau kun rike shi wa kana qad hubbib qad hubbibat ilayhi salah yana daga cikin mutanen da tabbas an sa musu san sallah kwarai da gaske ya samu wannan shaida to mu kuma yau mun mutu da me za a yi mana shaida ya kamata kowa ya wannan tunani yashiru rahimahullah ila anna ba'd shabab Allah ya masa rahama malam yace yana nuni ne zuwa ga cewa wasu sashi na matasa allazina yaltaquna wanda suke haduwa da junansu wa yajtami'una fil masjid su haɗu su zauna a masallaci wa yastaghilluna fursata fursata liqa'ihim kuma suna shagaltuwa da ribatuwan daman haduwansu bi astiqa'ihim tare da abokansu fil masjid a masallaci bil ahadith al janibiyya da maganganu wanda suke nesa da abin da shari'a take son shi ma'ana akwai matasan da ko sa da masallaci ba maganan ilimi da bauta da Allah suke yi ba kuma wannan gaskiya ne ba maki ma masu hirar siyasa akwai masu yin mita a masallaci na siyasa kuma ya kamata komai ya je muhallinsa inda dai zai wahala a mitin din siyasa ba a yi wani karya ko an kifa ma wani wani abin da ba shi kenan ba ko a faɗo ta magana da ba za ta yarda da Allah ba duk da ba fa yana haramtawa bane an kiyaye shari'a sai dai na ga masallaci bai dace da wurin da za a je ana tattauna al'amuran kuma irin siyasa da sauransu a ciki ba Allah ya shirye mu baki daya wa yakuna idza wa yakuna ila jawarihim alhalin a lokacin da matasan nan suke tattauna ya zamto a su akwai man ja'al masjid wanda yazo masallaci liya abudallah dan ya bauta ma Allah su kuma sun zo suna ta hiran duniya wayad ma inna fi salatihi kuma akwai wanda kila yazo ya nafila da ya samu natsuwa a ransa kila inda a gida yi ba zai samu natsuwa ba sai ce bari ya je masallaci ya nafila to shi kuma yazo yana nafila ana surutu wa yaksha'u yazo ya salla zai samu natsuwan zuci fa yaquluna sai ya zamto sanadiyan wannan hiran da suke yi sai su sha makance baina huwa baina salatihi tsakaninsa da abin da yake so a sallarsa falahum ishagalu fil masjidi bil ibada su ba su shagalta a masallaci da bautan Allah ba wa zikirin lahi azza wa jalla ba su shagaltu da ambatan Allah mai girma da buwaya ba wala hum taraku man ja'a li ya'budallaha fil masjid kuma ba su kyala shi wanda ya zo ya bauta ma Allah a masallaci an yashagila bil ibadati shi ya shagalci da nashi ibadan ba wa yuqbila alaiha ya fuskance ibadan gadan gadan to akwai abin da ya faka mamu a lokacin ma akwai wanda man ka gansa a masallaci an dauke wuta ne an kunna generator sun zo su cajin waya shikenan ni akwai masallacin da muke karatu duk a yace me ya faru yace da yawa wanda suke zuwa kawai ana wahalan wuta unguwar da an kunna generator za su sa caji to ba sa cajin ne matsala ba wasu ma sai sawo facebook da whatsapp suna ta abubuwan batsa da sauransu duk a masallaci kaga wannan shi da abinda malamin muke cewa bisa lizalimi na badala wannan sauyi ne na rashin adalci Allah shiryar da mu wani haza fa mimma yahtaju an yatanabbaha lahu shabu wanda ya sanya daga cikin abin da ake da bukatu a fadakar da matashi da shi shine mura'atu hurmatil masjid kula da alfarman da masallaci yake da shi wa mura'atu hurmati makanati ahli masjid da kuma kiyaye alfarman da masu zama a masallaci su ma suke da shi li'alla yashghilahum bi umurin janibiyya ta yanda kar ya shagaltar da su da wasu al'amura na can gefe masu nisa ga shari'a anil ibadati ta yanda har za su bar ibadan da suke yi wa tuma'anina da sannan kuma su rasa natsuwa wal khushu da natsuwan zuci fi salati a cikin sallar su malam yace nahika amma istahad istajadda fi hadha zaman na hane ka daga abin da yake yawan maimaituwa yake dogewa a irin wannan zamanin ka shiga taitayinka da abin da ake yawan samu kuma yake ɗaurewa a cikin mutane a wannan zamani min wasa'ilin ittisal ta hanyoyin wayoyin sadarwa da muke da su allati yahmilu hashabu wanda a yau matasa suke rike da shi ina huranka ka zama masu dogewa a cikin irin waɗannan hanyoyin fi jaibihi zaka ga mutum yana ɗauke da su aljihunsa farubbama ashgalan nasu fi salatihim so da yawa zaka ga wani da wayansa yakan shagaltar da mutane da suke cikin sallah bi raini hatifihi ta hanyar ringin din da wayansa take karan da take da motsin da take yi au bi raddihi ala alhatif ko wani ana sallah ya san sallah zuhur ne fita yana amsa waya na daga murya inda kowa hankalinsa yana kan wannan abin nan ne wallahi wannan ya wuce a tare da kunga magarin mutane ya akwai akwai limamin da yazo yana sallah wayarsa ina irin china phone din nan da ake yanzu ma ana yin china masu alfarma akwai china da zaka ji nauyin ta yanda ka san bulo inci shida ga karan ta yanda ka san lasifika mai sai da magani a gaban ajihu ya sa wayar shi sau da tsaban shagaltuwa ya manta ko asalan bai sa ta ba wallahi ana cikin sallah kuma sallah azhar an cika mi shiru a wani jiha a wata masallaci wannan abu ya faru ana dankara mai kira ko sai ga ana masoyi jani jani masoyi jani kaga akalla za a yi kuskure a manta da waya cikin abu amma ina ga da ke ba maki kuma mai mai uzuri mata ne suka sami shi wannan iyalinsa ne tana so ya ta zuwa aljanna alhamdulillah a babin kyautata zato ko ina ganin mu wuce a haka mu tsira mu ma da imaninmu eh alhamdulillah amma amarya za ta sa wannan bai kamata in liman za shi masallaci ta sa mishi jani-jani ba ya kamata ta bashi shi ma ya ja mutane zuwa ga rahamar Allah shi kenan na fasa sharhin da zan yi mu je gaba ina ne farubba ma ashgalan nasu fi salati bi raini hatifi aw bi raddihi ala al-hatifi aw nahwi dhalika ma lai ko makamantan wannan mimma yuhdithu lin-nasi tashwishan irin abin da ke haifar ma mutane da rudani fi salatihim a cikin sallar su rashin natsuwa wa adamur raha kuma ya kama mutane rashin hutu wa tuma'anina da kuma natsuwan zuci al-wasiyatul ashara ba su da yawa sauran insha Allah shafi ɗaya ne dukansu mala ya ce wa min jumlati wasaya salaf li shabab daga ciki a tattare wasiyoyin da magabata suka yi ma matasa ma ja an muhammad bin bin suqa abin da yazo daga muhammad bin suqa ala yake cewa laqiyani maimun bin mihran maimun bin mihran ya hadu da ni fa qultu fa qultu sai nace hayyaka allah ko yace hadu da maimun bin mihran sai yace masa sai ce ma maimun hayyaka allah Allah ya raya ka ranka ya dade ko faqala ku ji magabata na kwarai sai ce da shi hazihi tahiyatu shabab ina wannan gaisuwan matasa ne ai da kada an ce ya malam to ka san dan sha ne zuwa 20 da ko 30 ko ko mene ko bani wata gaisuwan irin ta matasa wacce ake yayi yanzu kar ku koye ma ilimi ne eh ya shi eh babaya ne eh ya garin haufa irinsu sai ce wannan ta matasa ne ƙul bisalam ce ne da ni assalamu alaikum aji manya ya ce kai mun sallama ce irin ta yin aljanna ai abinda yake nufi sallim ka ce assalamu alaikum wafil hadithi to sai mala ya ce ya zuwa cikin hadithi alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake cewa man bada bil kalami qabla salam duk wanda yazo ya fara muku magana kafin ya muku sallama fala tujibuhu karku amsa mai abin da ya tambaye ku amma fakara ce da shi kai jahili ko ce shi wani ka fara sallama ne annabi ya ce kai sallama kafin kai magana an fahimta yawa saboda da yawa ba san wannan hadisin ba gaskiyar magana wa qawluhu rahimahullah haka nan fadin sa Allah ya masa rahama a cikin wannan wasiyar da yace hadhihi tahiyatu shabab wannan ai gaisuwar da kace hayyakallah ta matasa ne sai dai bani kakka kasa ce mun kana nufin addu'a ne ko yace ai abin da yake nufi annaba da shabab wasu sashi na matasa ba wai yana nufin kalman ne ba daidai ba a'a yana nufin sigan a tattatibu nufusahum sukan zuciyarsu takan yi daɗi masu matasa sukan ji daɗi sukan faranta ma junansu rai nau'a mina tahiya da wani nau'i na gaisuwa irin wanda za a gani sai dai a kiyaye wanda suke ɗauke da fasikanci don a ce kai wani shege ne a'a ba shege ba ne da ubansa kuma in ma sun rasu to sunna ne uwarsa da ubansa an gane ko ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملائه wasu matasan suka ga ai sukan ga cewa ajmalu wannan gaisuwan ma annaha ajmalu ita ce mafi dacewa da kyau ma yakunu inda ma yalqa ikhwanihi a lokacin da hadu da ƴan uwansa auzu mala'ihi ko abokansa na karatu ko makamantansu fa yatruku salam sai mutun ya yin sallama ya kyala sallama wa yahjuruhu ya gijirce masallama kila da an kaɗi kawai wani suna yake kira ko wani irin gaisuwa ba tare da ya sallama ba wa yabda'u ba'd at-tahiyyat wasu kuma daga cikin sukan fara da gaisuwa irin wanda shari'a ta zo da shi allati raghiba fiha wa mala ilaiha irin wanda ya kwadaici zuwa gare ta kuma ya karkatu gare ta farubbama ittasara ala alaiha wani kuma kawai yakan wani yakan fara sallaman sannan ya faɗi wancan wani kuma mala ya ce iktasar alaiha yakan taƙaici kawai da faɗin irin maganar na ƙuruciya ɗin ne wata rakar salam amma ba zai sallama ba sai ba sallama wani kuma a tabbis salam wani kuma kila sai ya ce wane ya ne assalamu alaikum kun gane kamar mu lokacin da muka yi namu haɗa kan ce ne maza ko yanzu ka an fara zama maza maza wanda ma ya ce maza shi kashi ya ɓace ba sai inda yake ba yanzu Allah ya sa mu gan shi malam da ka gane wa nake nufi in ka gan shi ka ce muna neman shi alwasiyatu alhadiyatu ashara yan wa musulmi wasiya ta 11 malai ce min jumlati wasayas salaf rahimahumullah daga cikin wasiyoyin da magabata suka Allah ya musu rahama lil shababi ga matasa aidan har wa yau ma jaa an abi malih abin da yazo daga abi malih kala yake cewa qala lana maimun bin mihran wancan dai maimun bin mihran da muka karanta a baya Allah ya masa rahama ya fada musu wa nahnu haulahu a lokacin suka ce muna zaune a gefen sa zagaye da shi yake cewa da mu ya masharar shabab ya ku taron matasa quwwatukum ƙarfinku da Allah ya baku ij'alu hafi shababikum ku sanya ta kuruciyanku ku yi amfani da ita kar ku bari ta sabuce muku haka nan wa nashatikum wannan karsashin naku kuma da kuke ji ku yi kokari ku sanya ta fi ta'atillahi a wurin yi ma Allah da'a dan za ku ga amfanin haka nan gaba a duniya ko lahira ya ma sharashiyu sai ya ce ya ku kuma dandazan dattawa ila mata har sai yaushe ne ku kuma zai fassara a gaba ya ce ausa rahimahullah Allah ya masa rahama ya yi wasiya bistiglali kowace shabab akan muribaci karfin ƙuruciya wani shatsihi da karsashin da muke samu a ƙuruciyan nan mai amfani da shi fi ta'atin lahi a wurin yi ma Allah azza wa jalla da'a wa ma yuqarribu ilayhi kuma mai amfani da shi wurin yin abin da zai kusanta mutum zuwa ga Allah sun maƙala sannan sai yake cewa ya ma'asharar shiyukh ya ku dattawa hatta mata har sai yaushe ne ya'ani abin da yake nufi hatta mata tantaziruna zaman da kuke kuma ba ku motsawa ganin kun bi Allah to wai har yaushe ne kuke jinkiri kuna jira wala tastaghilluna hayatakum ba za ku ribaci rayuwanku ba fi da'atillahi azza wa jalla aurin yi ma Allah biyayya alwasiyatu thaniyatu ashara wasiya ta goma sha biyu malai ce anil firyabi an karɓo daga alfiryadiyi ƙala yake cewa kana sufiyanin sauri Allah kai masu sufiyanin sauri rahama ya ce ya kasance yusalli yana salla sun mayaltafitu ila shabab idan ya idar sai ya juyo ya kalli matasa fa ya kudu sai ya ce idalam tusallu ya ku matasa idan ba ku tsayi kun yi salla ta zama muku jini da tsoka ba idza lam tusallu al yawm in ba ku yi sallah a yau ba fa famata yaushe ne za ku yi sallah madin sallah babba ce fa yan wa musulmi dukkan mu nan ba wanda ke fatan ya mutu ba a yi mishi ta ba babu shi to in ko haka ne ya kamata mu kyautata ta kafin ranar da za mu bukace ta kun gane ko saboda anan din ma za ta hana mu alfasha za ta hana mu abubuwan da Allah bai so inna salata tanha anil fashai wal munkar ausa sufiyanin sauri rahimahullah a sufiyanin sauri sufiyanin sauri Allah ya masa rahama yayi wasiya ashababa zuwa ga matasa wasiyatan azima wasiya mai girma bistiglali shababihim ta yanda su ribaci ƙuruciyarsu fi ɗa'atillahi a wurin yi ma Allah ta'a fashabu domin shi matashi idan lam yastagilla marhalata shababihi idan bai ribaci lokacin ƙuruciyarsa ba fi sujudi wurin yi ma Allah sujada kusa akwai ran da za a ije ma kabarin mu ko kifa wanda babu dagawa to a wannan rana ya kamata ka tara sujada mai yawa da zai amfane ka ya kamata ka tara sujada masu yawa waɗanda za su roƙa ma gafara kafin isowar kafilin alkiyama yanda kaga yanda kaga in gwamna zai zo wuri ake samun advanced team din nan da security da protocol da wata tsiya ce da press da waye sai an gyara hanya an gyara komai saboda shi kar ya samu matsala ya wuce wallahi alazim kamar haka ayyukanka suke zuwa ga Allah a yanzu hakan nan kafin alkiyama qur'ani zai zo shafi'an li ashabihi yawmal qiyamah ƙur'ani zai ma sharan fage zai nemi cetonka zumunci tana nan tana yi in kana sadata to haka nan komai da kake gani ayyukan nan wannan sallan da kake gani awwalu ma yuhasabu bihi nasu yawmal qiyamah as-salah tana nan tana gyara ma fage zaki ta ma sharan fage yanda insha Allah ta'ala randa zaka zo ra'al qiyama kuma sai dai ai hani an mari'a Allah ka sa muna da rabo to shine anan sai yake cewa ina ne malam da idan lam yastadilla marhalati fi sujudi idan mutum bai ribaci lokacin wannan kuruciyar da yawa sujada ba faqad yud'afu faqad yad'afu ko mutum zai zo yi rauni wa yadkhulu fi marhalati fi fi marhalati min hayatihi ya shiga wani matakin kuma na rayuwarsa na daban wanda wannan matakin da zai shiga na biyu ya waddu zai rinka fata yana guri fiha a cikin wannan matakin kenan na dattaku an yasjuda a ce Allah ya bashi dama ya sujada walakin sai dai inda kuma damuwar take la yastati ba zai yiwu ba an riga an sha makanci Abdullah bin Abbas Allah ya kare da a gare shi wata rana yana tafiya da tabi'ai a cikin daji ga tsananin zafin rana sai ya hangi wani mutum yana kiwon dabbobi a cikin rana a tsakanin duwatsu shi kuma a cikin ɗabi'a san Allah ya azurta shi ko da abinci ne sai ya nemi wanda za su ci tare sai ya tausaya ma mutum ya ce ku kira wancan ya zo mu ci abinci da ya zo za su ci abinci sai ya ce mishi ya haƙuri ba zai ce ba ya matsa mishi a kai ya ce ka ci mana da ya matsa mishi ya ce ina azumi ne sai ga fuska ablamina abbas ya canza ya ce azumi a cikin tsananin zafin rana da wannan wahala kiwo tsakanin duwatsu kuma ba wani abincin kirki sai ce eh haka ne ce me ma'amalaka ala hada me ya dauke ka akan kai azumi sai ce ƙur'ani na karanta na ji Allah ta'ala ya ce ran alkiyama za a ce ma za a ce ma ‘yan aljanna kulu washe rabo hani'an bima aslaftun fil ayyamil khaliya ku ci ku sha ku batse wannan kuma zai samu gare ku ne sakamakon kwanakinku da suka shuɗe na baya kuka yi ɗa'a a cikinsu ya ce to yana so ne in shuɗar da kwanakin cikin ɗa'a don nima a ce da ni wannan to kuma da alama Allah ya ce da shi din tun daga shi Allah ya bar shi abin ambato don mutanen kirki su ji to kai ma yanzu ka shudar da kwanakin akan abin da zaka sura alkiyama a ce maka wannan ya rage mu kowa je ga ta wace kofa zai shiga aljanna ga dama nan dai Allah ya ba kowa a cikin mu Allah kuma ya sa muna da rabu malam yace zai iya yiwa mutum ba zai iya ba bi sababi da'fi quwahu saboda rauninsa na jiki yayi ƙasa wa marad badanihi da kuma rashin lafiyar jiki fala yatamakkanu min as-sujud haka mutum ba zai iya sujada ba wani hala qala wanda yasa cikin wasiyar ma yake cewa idan lam tusallu al-yawm idan ba ku sallah a yau ba fa mata to yaushe ne za ku yi sallah ya kuwa musulmi al-wasiyatu thalithatu ashara wasiya ta goma sha uku ta kusa da ta kusa da ƙarshe ko ma ja'a an rabi'ata bin kulsum abin da yazo daga rabi'a dan kulsum annahu qala yake cewa nazara ilaina al-hasan al-hasan al-basri ya kalle mu wa nahnu hawlahu shababun al-alim muna kewaye da shi muna matasa kasan matasa suna da dadin kallo magabaci ya kalle su fa qala sai yace ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa amma tashaquna ila ila al-hur al-ayn ai ko ya taba wanda dole ai motsa amma ta shaku wai ku ba kwa tsananin bege da kauna da tunanin alhaunin ayin waɗannan matan masu tsananin farin ido cikin farin fari ne fat bakin baki ne wuluk to karka tambayi sauran wuraren an gane ko a takaice annan sulasu ne ya ce inda autar cikinsu auta fa 'yar auta da wani gabanta zai leko duniyan nan maniyin mazaje zai tsiyaye kila fa kumbanta ne zai leko ko ya tsatta daya yace kuma hatta aljimat daskararrun abu marasa rai sai sun yi sai sun yi tahlili sai sun ce la ilaha illallah in ka ji usa ce Allah ka san da magana ka ji ko ka ji so ne da jin wannan na'am din tun daga zuci kai ka san tana dauke da sako to ba komai a nemi ta nan din ma ba laifi bane ta fuskan halal Allah ya ba ku tsala tsala masu tsoron Allah wanda za su tashe ku sallan dare ba wanda za su tada muku da hankali saboda cefani ya tsubuce na awa biyu ba amma ba ku samu ba ku yi haƙuri akwai masu jiran ku ruban atraba suna nan ba su majina ba su haila ba su tsufa wani aiki sai kun aiki mun hada can insha Allah Allah ya samu gama lafiya hazal tafatun badi'un min al-imam al-hasan mala yace wannan wani iltifati waiwaye ne badi'un wanda yake makura من من الامام الحسن البصري daga al-imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yudhakiru fihi shab yan a cikin sa yana tunatar da matashi bi na'imil janna dangane da ni'mal aljanna lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna imam al-qurtubi ina ko imam al-qurtubi ko ɗaya daga cikin su ko imam tabari ya ka farkon hadisin sa farkon suratul mu'minun da Allah ta'ala ya ce qad aflahal mu'minun ya kawo a hadisa annan sulasun da ce lokacin da Allah halicci aljanna ya ce da ita ta kallami yi magana ki comment game da kanki ƙarshe abinda ta ce kawai shine qad aflaha almu'minun mu'minai dai kam sun samu babban rabo balan iya faɗi ban sun zo ma haɗu Allah ka sa muna da rabo wa ma fiha min almulazzati da abinda ke cikin aljanna na daga abubuwan jin daɗi wa musarrat da abubuwan da ke faranta rai wallati minha wanda daga cikin waɗannan abubuwa masu daɗi da faranta rai din akwai arhurul ainul hisan hurul ain matan aljanna wanda suke kyawawa ya tajaddada bidhalika an-nishat ya faɗi wannan dan ya sabanta mana wannan nishadin wa shauku ila aljanna kuma ya sanya mana tsananin bege da san aljanna wa na'imu hada ni'iman da ke cikin ta wa idza qama hadha fil qalbi shabbi idan har aka samu san aljanna da begenta a zuciyar matashi da fa'ahu za ta tunkuɗa matashin nan ba da taufiƙin lahi ta'ala bayan dacewan Allah Allah ka samu dace za ta tunkuɗa shi ilal ishihadi ya tashi ya yi ƙoƙari fi amalin akhira wurin ganin ya yi ayyukan lahira wasa'i laha kuma ya faɗi tashi don neman lahiran nan wallahu ta'ala ya ƙul Allah madaukakin sarki da kansa yana cewa wa man arada al-akhirah dukkan mutumin da ya nufin lahira da ayyukansa wa sa'alaha ya tashi aiki irin aikin neman aljannan nan sa'ayaha irin aiki wanda take kan sunna da ikhlasi wa huwa mu'minun yana mai imani cikin da'irar musulunci to ku kwana da sani fa ulaika kana sa'ihum mashkura irin waɗannan mutane aikin su abun godiya ne ma'ana makbula Allah ya amsa alwasiyatu rabi'atu ashara ta kusa da ƙarshe malai ce wasiya ta goma sha hudu ma ja anil hasan albasari shine abin da yazo daga al hasan albasari Allah ya masa rahama annahu qala yace ya ma'ashara shabab ya ku taran matasa iyyakum wat taswif na hore ku da jinkirin ayyukan alkhairi kar ku rinka jinkirta aikin alkhairi wanda ya kamata ku yi yau ku ce sai gobe kar ku yi haka kar mutum sai ya fassara da kanshi ce saufa af'al ka ce ai zan yi wallahi zan zo in yi hadda zan yi kaza zan yi a'a fara yanzu kawai in goban ta zo kana raye alhamdulillah ya zama bonus in bata zo ba kaya gira banka ba shikenan ba saufa af'al mutum ya rinka cewa zan yi zan yi qauluhu da yace iyyakum wat taswif na hane ku da jinkirin ayyuka alkhairi yana nufin at taswif at taswif jinkirin ayyuka alkhairi huwa afatul lati ahlakat katiran min shabab ita ce babban cutar da ta halaka da yawa daga cikin matasa ka kauli ba'dihim kamar yadda zaka ji wani matashi yana saban Allah an masa nasiha yace saufa atu ai zan tuba to ai matsalan zunubi baka san wanne zai fusa ta Allah ya rufe maka kofar tuban ma nan ne matsalan take shi yasa in dai ka ji shari'a karbe ta karka jinkirta wa sawfa uhafizu ala salah da sanni zan kiyaye sallah wa saw wai ina ne wa sawfa abirru walidayya da sanni zan ma iyaye na biyayya a'a wallahi kakkai jinkiri ni akwai wata guggona da in na tuna rasuwanta wallahi sai na ƙara jin wani abu a raina akwai abun da ne ta so ne mata wallahi abu ya mun yawa kawai ban yi ba ran da na tashi da tunanin zan yi kawai sai aka kira na aka sanar da ni rasuwanta ga abin da zan yi kuma gashi ba wanda zan mana har gobe na tuna wannan abu yana mun nauyi a rai wallahi iyayenka suna rai karka jira ka ce ai in ka samu kaza a kai ta musu kai ta musu abin da zaka iya in Allah ya kai ka lokaci sai ka kara su ma basu gaji da yi maka ba ai har ka kai inda ka kai Allah ji kan iyayen wanda suka rasa a cikin mu ya ba mu ikon kyautata mu wanda suke raye to shine malai ya kawo wannan yace fala yaf'alu sai ya awayi gari ba zai aikata ba wala yubadiru kuma ba zai gaggawa ba wala yabtanin kuma ba zai ribaci wannan lokacin ba bal a maimakon haka sai a ganshi yu'ajjil yana jinkiri wa yusawwif yana cewa zai yi fa nafsuhu idza haddathatku bit tauba idan ransa ta bashi labari game da tuba aw bil muhafazati ala salah ko zuciyarsa tace ya kamata ya fara kiyaye sallah wa ghairi dalika da wasu abubuwan na alkhairi wanda ba ambata ba ja'atu hadhihi al afati sai irin wannan tunani mai muni na cutarwa ya zo masa wa sarafatu an hadha al khair ta karkatar da shi gabarin wannan alkhairin da ya kamata a ce ya aikata wala yazalu hakanan zaka ga ba zai gushe ba yusawwifu yana zai yi zai yi wa yu'ajjilu yana jan kafa yana jinkiri hatta ta futuhu barakati shabab har a waye gari an tsame shi daga cikin matasa ko da yana raye yanzu bai da daman yin wannan waqti na waqtihi bil khair kuma ya zanto an sunce shi daga ribatan lokacin saurin aikata alkhairi wa rubama ajjala ba'du ba'dhum at-tauba mala yace wasu ma daga cikin matasa sukan yi jinkirin tuba ila an yasula ila umurin ma an yasula ila umurin ma har yace sai ya kai shekara kaza wani zai ce a ai yanzu fa ina fa shekara 18 ne kawai ai ba da time da na kai tati na samu hankalin kaina zan yi komai a'a Allah bai maka kalandan zaka kai tati ba Allah ya maka kalandan ya nuna ma shiriya ne ya nuna maka bata kuma ka bi shiriyan shi yake so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko dai kai godiya ka bi Allah ne ko kishiyar haka min hayatihi mutum ya ce sai ya kai wasu shekaru ayyadaddu a rayuwansa fatabghatuhu almaniya sai a waye gari mutuwa ce masa abke qabla an yasula ila zalika al'umur kafin ya kai wannan shekarun mun karanta kissan Uqba bin Abi wa Aitaku kun ga inda rayuwarsa ta kare misali ne wannan mai kyau الوصية الخامسة عشرة وصية أرشين ومسلمي إتتي وصية قوم شابير ما جاء عن حفصة بنت سيرين توقعوة ما دقت كم مقباتا هذا سو مقباتا رأي وصد بقى إيه الخيرين ماذا سد ما تنس وده حكا ما تا ما قال ربنكو يازو الله يمكو البركة أنها قالت تكي تيها يا معشر الشباب يا كومتاسا خذوا من أنفسكم وأنتم شباب ku saman makanku ka san kanku lokacin da kuke ƙuruciya ka ribatan makanka abinda kake so lokacin ƙuruciyarka fa inni wallahi tace domin ni ina muku rantsuwa da Allah ma ra'aytu al'amala banga lokacin da ake aiki namijin aiki ba illa fi shabab banga aiki ba face a cikin matasa in dai aiki kake so kai na tsira to a ƙuruciya ake yin sa abinda take nufi kenan qauluha fadinta da tace ma ra'aytu amala illa fi shabab banga aiki ba face a cikin matasa ai abin da take nufi anna marhalata shabab matakin samartaka na samari min a'zamil marahil yana daga cikin mafiya girman matakai allati hiya marhalatul khair wanda tace marhala ta alkhairi wa in wufiqa shabu idan har an datar da matashi a dan gaba yana da kyau ku gane cewa ko matashi ya shirya bai wadata ba sai ya shirya da yan uwansa saboda babu instrument ko material din da ake amfani da shi wurin shiryar da matashi kamar matashi dan uwansa to wannan amana ce ban so in manta da a ƙarshe zan kawo ta duk wanda ya ga Allah ya nuna mai shiriya to tsuguna bai kare maka ba ana bukatan ka jawo ƴan uwanka matasa su gane wannan shirya saboda dattijo ba zai iya gaya matashi magana ya fahimce ta kamar kai matashi dan uwansa ba kuma kana da hanyoyi da dama akwai matashin da bai bukatan ka jaya masa aya ko guda daya aya ɗaya bai bukata ir naira hamsin da naira ɗarin kan na ita yake bukata ir naira hamsin da naira ɗarin kan nan da ita za ka kai shi masallaci da ita za ka kai shi islamiyya kun fahimci magana da ita za ka sa shi ya daina shan sigari sigari za ka gani aljihun shi ya ce wallahi ya malar na ɗan kwantar da hankali ne da karayawa ta ce Allah ya kare maka ba ni ta ka ja ka janye sigarin ka sa mai hamsin ka ce mai ka ja lemu da wannan ya fi ma mutumina ka mutsutsuka sigarin ka jefar ka aje mai hamsin in sigarin ta ashirin ci har ka damu in ma sigarin zai je ƙara shiga sami shi zai fara jin kunyan shan sigarin a gabanka daga ran da za ka ce mishi mu lalle ga masallaci malakan anjima zai bi ka saboda shi a tunanin shi kai masoyin shi kun fahimci maganan kai masoyin shi ne shi yasa karka ji kyamatan wani dan yana zunubi ai shi ba abin kyama bane aikin ne abin kyama in ka ga wani yana saban Allah ka tausaya mishi kuma ka taimake shi akwai hanyoyin taimakon matasa da yawa dan Allah karmi sakaci da irin wannan damarmakin abokinku ne kila ma da ana tare yanzu ya fandare kan ku sallama ma shaidan shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa ku yaki shaidan din da ke kan shi kuma kuka bar shi ya fandare zai cutar da ku yana cikin ku kuma za ku haihu kila ƴaƴan ku za ku ji tsoron su zama irin shi to ku gyara shi mana da a huta kun fahimci magana abi matakan abi da lallashi kar abi da karfi matashi ba abi da karfi fitina hakin aka sa karfi matasa yan uwanku ku bi su da hankali da dabara da hikima kuma kar a rinka tozarta mutum dan yana saban Allah kar a tozarta shin za a mai nasiha kar a mai gaban jama'a a ja shi gefe a gaya mai gaskiya in ya shiga wani sarƙaƙiya na rayuwa ji a taimake shi wallahi wata rana ba sai kun ce biyu ba da kanshi ne biyu amma wannan abin na san yana da wahala ne kuma da yawan mu ba ma fahimtar shi yasa na tsaya in magana akan shi yana da wahala kwarai da gaske saboda kana buƙatar inshirahus sadr yalwan zuci in kana kallon abin da aka yi maka a baya ba za ka yi taimakon wani ba so da wanda suka cutar da kai suna da yawa suna da yawa amma rayuwa idan babu yafiya da uzuri ba ta yiwa to dole sai a rinka yafiya sai a rinka mutane uzuri Allah shirye da mu yan uwa musulmi mu je mu tsaya to malai yace waɗannan mataki wanda mataki ne na alkhairi dan Allah ya datar da mutum da izinin sa liktinami hako ce samu dama dan ribatanta bainama idalaha aniktinami marhalatuhu alhalin idan mutum kuma laha yayi wargi aniktinami marhalatuhu akan ribatan matakin kuruciyarsa istahlaka waqtuhu waqti shababihi zai halakar da lokacin kuruciyarsa fi tatabbu'i mulazzati wurin bibiyan abubuwan dadin rai wa shahawati da abin da rai yake so wa ma'ariban nafs da bukatuwa na rai wa huzuziha da kasan da rai ke so kuma kun san rai Allah ce innan nafsa la'amaratun bisu'i galibi duk abin da rai ke so Allah baya son sa sai dai wanda Allah ya sa zuciyarsa da dabi'an san alkhairi Allah ka samu a cikin su wala siyama almuharramat mali ce babu makaman haram haram dadi gare shi saboda shi ana ganin shi wani shortcut ne yanzu yanzu zai biya bukata amma kuma ba kallon mummunan sakamakon da yake haifarwa malai ce wal iyadu billahi muna neman tsarin Allah wasu idabuha da kuma hannuwa faqad jana an shababihi sai mu ce ya girbo a cikin kuruciyarsa wa mustaqbalihi da kuma rayuwarsa ta nan gaba ya halakar da ita kama qala alqa'il kamar yadda mai fadi ke cewa ma'aribu kanat fi shababi li ahliha idaban fasarat fil mashibi azaba malam yace abubuwa ne na san rai da aka ga matashi yana son su kuma yana son dangin irin waɗannan abubuwan saboda daɗinsu da ake samu amma sai a wayi gari lokacin da furfura ya zo masa kuma yana amsa azaban irin waɗancan ayyuka da ya yi falma'aribu kanat fi shababi idaban don haka nan dai malai ke cewa bukatuwa da kake gani sukan kasance matashi wani lokaci abubuwa ne na jin daɗi wai raha fa'iluha hulwatan sai mai aikata sai rinka ganin su wasu abubuwan morewa ne falamma kabura fi sinni amma lokacin da shekaru suka yi mamucin yawa wajadaha azaban alaihi sai ga wannan abin da ya kuruca sunan masa azaba Allah ya tsare wadhalika kuma wannan zai faru ne bi sababi ma tarattaba alaiha min alawaqib saboda abin da ya taru akan waɗannan ayyukan da yi na zunubi din na mummunan sakamako alwakhiba wanda suke cutarwa fashababu malam zai rufe ya ce don haka dai matasa kuruciya marhalatin azimatin jiddan wani mataki ne mai girman gaske fi hayatil mar'i a rayuwar mutum almar'i yana daukan mace ko namiji yambagi alaihi ya dace ga wanda ke wannan matakin an yuhsina iktinami hade kyautata ribatan wannan lokacin wa an yujahida nafsahu kuma mutum ya raki ransa saboda duk wanda kaga yana hutawa wahala ya gama wanda kaga yana hutu wahala ya ci shi yasa duk wanda kaga ya kai wani mataki ka tambaye shi haka ji da hakuri ko baka san shi ba sai da ya wahala an jahida nafsahu mutun ya raki ya yaki ransa mujahadatan tamma yaƙa cikakkiya ala adami tafwiti khairiha akan wurin ganin alkhairin ran nan bai sabuce masa ba wa barakatiha kuma albarkan wannan lokacin bai sabuce maka ba zaka yi wannan ne musta'inan billahi azza wa jalla kana mai neman taimakon Allah mai girma da buwaya da buwaya taliban kana mai ƙara nema maddahu ƙari daga wurin Allah kana neman ƙari a wurin Allah wa aunuhu da taimakon Allah wa tawfiqahu da kuma dacewansa wa an yuzakira nafsahu kuma matashi ya rinka tuna ma kansa annallaha subhanahu wa ta'ala cewa Allah madaukakin sarki sa'iluhu wannan magana ce babba Allah madaukakin sarki sa'iluhu zai tambaye ka an hadhihi marhala game da wannan mataki kamar yadda muka karanta a farkon littafi su'alan wannan fa tambaya ce uwa musulmi aziman mai girman gaske yaushe ne wannan tambayan a nan duniya yauma yalqahu ran da zaka haɗu da Allah a duniya kadai a ce zaka fuskanci kotu duk gaskiyanka sai ka girgiza to ina ga kuma tsayuwa ga rabbul alamin malai ce haza ma ta yassara jam'uhu fi hadhal bab wannan shine abin da ya saukaka na tattara shi a wannan babi da muka yi magana wa as'alullahi alkarim ina roƙon Allah mai karamci rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma bi asma'ihi alhusna da sunayensa mafiya kyawu alhusna mafi kyawu kar a ce mai kyau in ka ce mai kyau za iya samun wanda ya fi shi kyau amma alhusna yana daukan mafi kyau walillahi alasmaul husna Allah shine ke da sunaye mafiya kyau wa sifatihi alulya da siffofin sa madaukaka an yuwaffiqana da datar da mu lima yuhibbu na daga abin da yake so wa yardahu kuma ya yarda da shi min sadidil aqwal na daga tun daga daidai a wurin maganganun mu ya Allah in zamu magana ka sa mu faɗa abin da yake daidai wa salihul a'mal sannan idan zamu aiki Allah ka sa mu yi aiki nagari ba wanda zamu bakin ciki idan mun ga sakamakon sa ba wa an yusliha lana sha'anana kuma Allah ka gyatta mana sha'anin mu in mun yi ba daidai ba ka yafe in muna kan kuskure ka ba mu ikon gyarawa kulluhu gaba ɗayan al'amuran mu na duniya da na lahira wa Allah ya kilana ila anfusana kuma kada Allah kada ka bar mu da kawukan mu dan ka bar mu ba za mu kai labari ba tsarfata ain daidai da kyaftawan ido wa an yahdiyana ila ila ilaihi kuma Allah ka shiryatar da mu zuwa gare ka siratan mustaqiman tafarki wanda yake madaidaiciya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad tsira da aminci sabbata ga annabi mu Muhammad wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa yan uwa abinda kuka ji na daidai a cikin wannan littafi daga Allah ne wanda kuka ji kuskure ni dalibi ne ina daidai da in yi kuskure ba zan iya abinda babu kuskure a ciki ba abinda kuka ji kuskure daga gare ni ne Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu kuma ikon yin aiki da abin da ya sanar da mu daidai gwargwado na so a ce a ƙarshe wannan littafi na sanar da wanda za mu yi gaba za mu rinka yin shi lokaci bayan lokaci ba za mu iya ayyana lokaci ba la'alla wata ɗaya da Allah wata biyu ko abin da ya sauwaka ga su malam hamza nan da su muke shawarwari da abin da ya sauka in za mu wani littafin insha Allah hanyoyin da muka bi muka sanar za mu sanar wani littafi ne kuma wani lokaci ne don haka nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami ta mana ina godiya ta musamman ga ɗaliban wannan majalisi da kwamitin masallaci da abokanaina su malam hamza da sauransu ga sunan da suke zaune tsakani da allah baicin matsamin lamba da suka yi na rantse da allah wannan karatu allah ne kaddara zai yi sannan su ne sanadi gaskiya da an kai matakin da kila an darasi daya to sai dai a san kuma yadda za a yi da sauran darussan da haka na gode da wannan matsi ina fatan kuma a gaban za a yi kar a kasa matsa mun kamar yadda aka yi a baya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan so malam hamza yi mana kalmomi ko da ɗaya biyu ko da na minti biyar a cikin lokacin da muke da shi insha Allah ta'ala sai mu rufe baki daya
وانا مسيتش كوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ubangiji Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya sa wannan karatu da ya mana a cikin mizanin kyawawan ayyukansa a ƙarƙashin wannan ko wannan ne na'am mala yayi mana karatu a cikin wani littafin mai muhimmanci min wasaya salafi lishababi amma ni kalma ɗaya ce a cikin wannan littafin nake so na yi tsokaci karkashin ta ba min din ba ba wasayan ba ba shabab din ba sai dai as-salaf din abinda kuma nake so yi magana a kansa kusan kaman jan hankali ne da da fada nake so mana musamman mu ɗaliban ilimi masu tasowa musamman dangane da abin da ya shafi wannan kalma ta as-salaf ko salafiya ko as-salafi ko ma sha ba hadalik tunda mala ya fare mana magana a cikin wani littafin har zuwa ƙarshe wasiyoyi guda goma sha biyar da mala ya magana duka kafin a fara sai an ce maka wa min wasaya salaf lishabab a cikin duka wannan wasiyoyin baka ji ko da salaf kwara ɗaya ya ba ma matasa ɗaliban ilimi masu tasowa wasiya dangane da wasu halaye da musamman mu ɗaliban ilimi masu da'awar salafiya muke yi ba misali mun waye gari muna cikin wani wani yanayi wanda ɗaliban salafiya ko ɗalibai masu da'awa ƙarƙashin manhaj na salaf na salih kusan za ka ce akwai daga cikinmu wanda kamar muna neman ilimi ne domin alfahari ko neman ilimi domin jayayya ko neman ilimi domin gano kuskuren malumanmu wannan ba ƙaramin matsala ba ce duk wanda ya sama a cikin wannan zamanin wannan tana ɗaya daga cikin matsalar take ciwo da tuwa ƙwarya ɗalibi ne yana gabanka kana mushi karatu kana ƙoƙarin kai da shi ku tsira a gaban Allah subhanahu wataala amma shi kuma yana kallon ku sakure nawa kai a cikin karatu a ina ne ka duka siba wahi to shi waya shi ba za a duke shi ba a Allah ya ji kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ya kama siba wahi a cikin littafin shi da kusakure da yawa ya ce siboyi ya yi kuskure a wuri kaza ya yi kuskure a wuri kaza ya yi kuskure a wuri kaza to almuhim shi ne wane ne ya ce maka dama ni da nake gaban ka zan koyar da kai ba zan yi kuskure ba sannan na zo yana maka karatu wa ya ce maka dama na zo ne in gaya maka ba zan yi kuskure ba na zo ne in gaya maka cikin kuskuren da zan yi ni da kai mu tare mu tsira abin da muka zo yi kenan ba mun zo ne kawai misali nuna maka cewa ni isasshe ne ba na iya nahawu na iya sarfu na fahimci balaga na fahimci yadda ake ainihin ulumul ala na san yadda ake fitar da kaza ake fitar da kaza ba shi muka zo yi ba su duka wa'annan ilmomi ne wanda ake amfani da su domin a fahimci alkur'ani da sunna karatun nahawunka da sarfunka da balaganka da dukkan wani karatu matukar bai kusantar da kai zuwa ga Allah ba kai karatun banza amma ka karanci nahau ka karanci sarfu ka karanci balaga ka karanci dukkan ulumul ala dan ka fahimci alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata dole a matsayin wani ɗaliban ilimi mu kalli wannan gabar nan tana ci mana tuwa ƙwarya mun waye gari ɗaliban mu sun zamo kaman kace ɗalibai wayanda ba sa ganin kima da darajar ilimi ba sa ganin kima da darajar malamai musamman wanda yake saha ta facebook ko social media zai ga yadda ɗaliban ilimi yara ƙananu suke fito na fito da malamansu suke musu rashin kunya suke suke musu kalamai wanda baya daga cikin min wasayar salaf ko yana ciki duka wannan wasu yau da salaf suka yi wanda babu daga cikin abubuwan da muke yi rashin ganin girman ilimi rashin ganin girman malamai rashin sanin darajar ilimi ko don saboda ba mu sami ilimin ta hanyar wahala ba ne shi sa ba mu san darajar maluman da suka koyar da mu karatu ba ɗalibai sai mun gyara wannan baya daga cikin min wasayar salaf baya daga ciki har mu dinga amfani da wasu kalmomi da wasu ibara da malami ya yi magana sai mu ce ya soke a manhaji wannan malamin ya soka daga manhaji wannan malamin ya saki layi tun da layin ba layin gidanku bane ya na saka ai ba layin gidanku bane ya kamata mu gyara wannan baya daga cikin wasayar salaf abubuwan da ɗalibai suke a yanzu baya cikin wasayar salaf jarraha malamai ɗaliban ilimi a yanzu yana daga cikin abin da muka ɗabi'anta da su shine jarraha malamanmu mu ɗauko ilimin jarhuwar ta'adil muna jifan junanmu da shi kana zama a gaban mutum ne kana jira ya furta kalma yana furta kalma yana kuskure suka ji ya ce maka wannan ya soka daga layi wannan ya soka da manhaj na salaf wannan ya soka daga kaza idan ka ce wannan ɗabi'an za ka ɗauka to babu wani malami ƙwara ɗaya da zai sha babu so daga wannan baya daga cikin wasayar salaf baya daga cikin tarbiyyar salafu na salih rashin ganin kiman junanmu rashin ganin kiman malamanmu rashin ganin kiman ilimi rashin ganin darajar ilimi wannan baya daga cikin wasayar salaf sannan baya daga cikin wasayar salaf ɗaukan wasu maluma daga cikin malaman sunna ka nuna cewa su ne suke kan daidai wani baya kan daidai kuma duka wa'annan maluman kira suke akan sunna babu ɗan bid'a ko ɗaya cikin su wannan baya daga cikin manhaj salaf abin da na ɗauki wannan janibin kuma na yi magana a kan shi saboda shi ne abin da a yanzu yake cima ɗaliban ilimi tuwo a ƙwarya yau in ka koma an gama karatun nan ka buɗe saha ta social media ka shiga inda wani malami ya bada wata fatawa ko wani magana wanda ya saba wa malamin wani ɗalibi ka ga yadda zai mai raddi babu girmamawa babu sanin ya kamata wanda idan ka ɗauki ɗalibai waɗanda ba sa bin manhajin salaf sai dai ka ce sun yi guluwi wurin bin malamansu amma baka isa ka ce ka fi su biyayya wa malamai ba ina jin ba wani zai ce ƙarya na faɗa na wurin sai dai ka ce sun yi guluwi wurin bin malamansu amma dai baka isa ka ce kafi su girmama ilimi ko kafi su girmama malamansu ba yana cin wasa ya salaf don Allah ya wa mu gyara ina ma kaina wasiya da ku mu gyara mu bi manhajin salaf ainihin manhaji na salafi ba ka sa kanka suna ni ne wani wani dan wani wani a salafi amma an ka kalli rayuwanka tun daga farko har ƙarshe babu wani tafiya da kake akan manhajin salaf to gwara ma ka cire ba kanka suna a salafi ka yi aiki wanda duk wanda ya ganka ya san wannan mabiyin salafi daga sa kanka suna a salafi amma kuma duka ayyukanka sun saba wa manhajin salaf Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba wa malam lada da mu da ku da ku saurara duka kuma Allah ya nuna mana lokacin za mu ƙara dawowa domin mu ƙara ainihin yin karatu a cikin wasu littattafan jiya mun fitar littafi sun kai goma sha da malam har zuwa wurin goma dare muna ta ƙoƙarin tantance wanne ne za mu sa amma insha Allah kamar yadda malam ya faɗa za a sanar da 'yan uwa wani littafi ya dace domin muna kallon yanayi ne sannan sai mu sa littafi kowane littafi yana da amfani amma a yanayin da muke ciki wani littafi ya dace a sa ina fatan mun gane kuma wannan littafin malam zai sa su a wasu daga cikin majalis din shi ba san wanne bane inda malai dan takaita karatuttuka anan yayin shi a gurguje a shan insha Allah za a ƙara buɗe karatun kuma sai a dinga bin za a bi shi daki daki kamar yadda muke karatun majalis insha Allah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik